الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha shida ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun yi darasi guda ɗaya a wannan sura mai albarka sura ta arba'in da bakwai suratul muhammad inda za mu tashi darasi na biyu mun tsaya aya ta sha takwas za mu tashi aya ta sha tara fa alam annahu la ilaha illallah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu iko aiki da abin da za mu cikin Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم Allah madaukakin sarki yake fa'alan ka sani cewa annahu lallai yadda al'amari yake la ilaha illallah ba wanda ya cancanta abauta wa sai Allah wastaghfir li dhanbi kane wato ka nemi gafarar zinubanka walil mu'minina gurma nema wa mu'minai gafara wal maza wal mu'minati da mu'minai mata wallahu ya'lamu mutakallabakum Allah ya san kai komanku wa matuwakum da kuma inda za ku koma ku kwanta ko kuma mutakallabakum Allah ya san me zai faru da ku a duniya makomaku ta duniya wa masuwakum da makomaku ta lahira malaiki qala wa annahu la ilaha illa Allah hada ikhbaru wannan labari ne bi annahu la ilaha illa Allah cewa ba wanda yake tantance abota wa sai Allah wala ilahi kaunuhu amiran bi ayyi wannan baya kori kasancewar wato kasancewa annabi alaihi salatu wasallam yana umarni da cewa ko Allah yana umarni da a nemi ilimi farko biyar da za a mutum ya nemi ilimi hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun saboda haka jahili ba shi da wata rana ko daya amma da ilimi ko da dan duniya ne yana da rana domin ilimin sa zai amfani wani wajen amma jahili ba shi da rana to shine yake wasabbin lidan bi qawlil mu'minina wal mu'minat ka nemi gafarar zunubanka sannan kuma a nan ka nemi gafarar zunubanka malamai sun ta tattaunawa annabawa suna zunubi ne kuma ake masu mai sai a ce zunubin annabawa abu ɗaya ake faɗa shi ne wato kilaful aula idan annabi ya zo ya yi ga abin da ya fi kyau ga mai kyau to idan ya yi mai kyau ya yi sabo a gurin Allah irin wannan shi ne zunubin kaga ba zunubi bane ai ko ka kan dai to shi tunda annabi ne saboda matsayinsa sai dai ya dau mafi kyau amma kai da ni yanzu muka yi zane kyau ba mafi kyau sai muka ɗau mai kyau ba komai ba komai kawai kanmu muka yi wa mun rage kanmu lada amma gurin annabawa in suka ɗau wato mai kyau suka bar mafi kyau to shi ne zanubin ka ku ai ba ma zanubi ba ne to shi ne gafarar da suke nema na zanubin ya tabbata a hadisin bukari annabi alaihi salatu wasallam yana cewa allahumma qilli hadi'ati wa jahli Allah ka gafarta min zunubaina da kuma abin da na yi akan rashin sani wa israfi fi amri da wuce gona da iri na cikin al'amari na wa ma anta alamu bihi minni Allah madaukakin sarki ka gafarta min abin da ka sani ni akan kaina Allahumma kulli hajri ya ubangiji wa jaddi ya ubangiji ka gafarta min abin da na cikin wasa wa jaddi da abin da na da gaske wa kada yi da kurakuraina wa ambi da ganganci na wa kullu zalika indi ya ubangiji gaba ɗaya wayannan da gare ni suke annabi yana fara wannan hadisin bukari ya kuma tabbata a wato wani hadisin da ba annabi na faɗa wannan a ƙarshen sallah Allahumma qil li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta wa ma asraftu wa ba ta alamu bihi minni anta ilahi la ilaha illa anta annabi yana faɗa wannan cewa ya ubangiji ka gafarta min duk abin da na gabatar da wanda na jinkirtar wa ma atarabtu da wanda na koyi wa ma alamtu da wanda na bayyana wa ma atarabtu da wanda na wuce gona da iri an ce na yi kaza sai na wuce gona da iri wa ma anta alamu bihi minni da wanda ka san cewa wato yana tare da ni ya Allah anta ilahi kai ne abun bautata la ilaha illa anta ba wanda ya tantance abotawa sai kai sannan mu'mine maza da mata kuma annabi yake ya ayyuhan nasu ya ku mutane tubu ila rabbikum ku tuba zuwa ga ubangiji sannan sai yake fa inni astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra domin ni ina neman gafara a gurin Allah madaukakin sarki a wuni fiye da sau 70 mun ga da wannan duk wanda ɗaya daga cikin sirrin istighfari duk wanda wani abu yayi mai yawa kafin da stress ya kama ka ko anxiety ko OCD ko menene ko hypertension ka kowa ya istighfari shi kana yin sai yana saukar da duk wata damuwa musamman mutum ya rike yana iya yin wannan dabarun da ake yi na dare an gane ko kaya kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil asari hum yastajiruna to koma wannan kana yawan to duk damuwar da take damun ka Allah zai yayi ba wani bawa Allah ya zo muna tattauna da shi satin na akan wata matsala sai ne gaba sai nake masa da Allah rabanka da sallar garfin yanzu yake wallahi ya manta sai nake to kafin mu tsara tattauna Allah so ka je sati biyu ka dau talan kawai wujurin kai koma karshen dare wujurin ka kafa yi da wujurin da kake koma karshen dare sannan kuma minti sha biyar a girin ya rage zuwa biyar da minti biyar alfajir yake bullowa kamar biyar saura minti goma sha biyar ko saura minti ashirin ka hakura da komai ka koma yake gibar bayan sati biyu ka dawo mutum saura wallahi in zai ɗau wannan salat a tsawon wannan lokacin ko abubuwan da yawa za su sauka wa'annan su ne manyan matakai da ya kamata mutum ya ɗauka idan kana yin irin wannan duk wani abu da ya zama matar tsakiya wani abun ba baka zo kansa ba saboda tsabar yawan sa matsalolinsa baka zo kansa ba sai Allah ya warware mai kafin ka zo kansa akwai sirri mai yawa a istighfar yana da sirri mai yawan gaske saboda haka ya kamata duk muna da matsaloli mu koma kan kuma ko ba na dare ba kawai kana zaune kana tafiya da ka tuna askan in dai ba daren juma'a da ranar juma'a ba shi ne za ka haƙura ko ba talatin annabi in dai kana cikin tafiya kawai ka tuno an rabbi jinni wa tuba alayya innaka antat tawwabur rahim اللهم اغفر لي ذنوبي ko kuma astaghfirullah wa atubu ilayk astaghfirullah alazim ka rika yawan yin wannan allahumma anta rabbi duk wannan istighfar duk wanda ka tuna kai za ka jama wani saboda haka wannan shi ne to kaga wastaghfir li bandi ka nemi gafarar zulman ka mun faɗi zulman annabawa za mu zo a inna fatahana sura gaba ta ci ne zuwa Allah ya kai mu shi ma za a ji ta buɗe da wannan to aliyar sura lakallahu ma taqaddama min dhanbi kamar da wannan awa to ayar ita ba ta faɗa shi shine yake cewa walil mu'minina wal mu'minat kalima wa mu'minai maza da mata gafara والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان mutumin kirki baya zagin mutane ko saddauna na ja faɗa wannan saddauna da tabawa kwalewan kana zage su ba mutumin kirki bane sai na ga sabon annabi waɗanda suka zauna da annabi annabi ya koyar da su kaga dai sau daura ba ana maganar kasa ba to yancin kasar ba su suka karɓo shi to in ka zauna ba ka da aiki sai zagin su kowa ya kalle ka da yan mazan jiya da nawa za a ce wannan ba mutumin kirki ba kowa ya san ba mutumin kirki ba to na ga sabba annabi almajiransa abokansa surukansa in ka koma zagin sai ka zama mutumin kirki ai ba za ka zama ba to kaga Allah ya ce a wannan ka zo bayan su nema musu gafara يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا ولم نذكر جايم الايمان جوعي دي انك انت يا ايها الذين امنوا الا يفرقوا صحاب النبي duk wani aikin kirki da ka ji an yi alkur'ani wallahi sun suka fara yi kafin yanzu a gaya ba ba yanzu muna magana istighfar ba da kafin ka yi duk yawan yin ke sun wuce ka kafin ka yi jini to wannan jini to Allah bada hutun karfi yake wa tarbiyyatu zambika wal mu'minina والمؤمنات da kuma mu'minai maza da mata ka nema musu gafara wallahi ya'lamu mutakallabakum Allah yana sane da kai koman ku na rana ay ya'lamu tasarrufukum fi naharikum Allah ya san kai koman da kuke yi da rana wa mutakirukum fi laylikum zaman dare yayi Allah ya san ina kake ko ba ka kwanta wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari an gane ku abdullahi abbas yake mutakallabakum fi dunya kai ko manku a duniya wa matuwakum fil akhirati da makomanku ta lahira Allah ya ganta duk yanzu cikin ba wanda ya gambe ko ya zama ko masa a lahira to shi Allah ya gani sai Allah yake ni ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم
na'am رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت na'am فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم Allah yake wa yaqulu alladhina amanu zaka ji wadanda su kai imani da Allah suna cewa laula nuzila sura dan me yasa Allah ya saukar da wata sura wata tabbatacciyar sura ba wadda za ta ba mu mani mu da yaki ba shi da din yayi yawa kullu ka ce bala lan tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimu salata wa atu zakat فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب هو يوا لما لما لما كتبت علينا القتال سوى الله ورحمة تربية ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم kin ba ka ganin waɗanda suke cewa ake cewa da su ku ku aidiyakum lalle ku kame hannayenku wa aqimu salata abinda ake ne ba gare ku kawai yanzu ku tsaya da sallah kin a maka ce cewa ya rasulullah ka roki Allah ya sa a umarci mu biyaki kawai abin da ke faɗa kenan sai Allah yake ku ku a je kuma har yanzu lokaci da yawa ku kame hannunku wa aqimu salata ku tsaya da sallah Allah yake falamma kutiba alaihimul qitalu yayin da kuma Allah ya saukar da ayar cewa yanzu abu ta yake ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqina ana gaya musu cewa wato bayin qataluhum faqtuluhum wayannan ayoyi duk da aka kawo idza fariqun minhum sai ga wani bangare daga cikin masu magana ya sauna na da yanzu tsoron kafiran suke ji ka khashiyati llahi irin yadda suke tsoron Allah aw a jaddu khashiya ko ma biye da haka wa qalu rabbana tilka cewa ya ubangiji ya ubangiji mu laula akartana dan me yasa baka jinkirta mana ba lima ka tafta ala nan itala ko me yasa ka waje fita mana yaki yanzu da an jinkirta mana sai zuwa wani lokaci yanzu lokaci ne ba alhali su suka kai magana wato a baya Allah madaukakin sarki bai biya san magana ba ya fi san aiki shi ta yanzu ko taro ne na jama'a ko wani mutum ne za a zo ana so a yi magance wata matsala in dai ba aiki kullum zama za a yi ta surutu to ba ta kanku lokaci ne abin da ake bukata kawai shine ko za a tattauna to aiki ya zanto yana bibiyar magana ko kuma aikin ya fi magana yawa in zan samu ne ba ka koyon mutanen tana za a ce kullum sai an yi mutum duka su suna aikin aiki bambanci kenan ka zama mutum mutum larabawan yanzu shi sai dai a yi mutum ɗin a jajayi a shekaruwa ne bayan shekara biyar a kuma zama za a gaba aiki irin mutum ɗin da ake a kan filastin a za ga kullum shekara hamsin ana wannan mutum ɗin har yau ba gama ba har yau ganyen shayin yana ne to ba Allah baya san irin wannan ya so ayi aiki an gane ko yawa to shi Allah mara hutun garki yace idza bariqu minhum yakhshawna an-nasa fa khashiyati Allah aw akad da khashiya wa qalu rabbana lima katabta alaina al-kitaba laula akhartana ila ajalin qarib ya ubangiji ne yasa baka jinkirta mana zuwa lokaci na kusa ba ya Allah yake kun ne da su mata'u duniya kali jin dadin duniya nan kankani ne bai da yawa والآخرة خير لمن اتقى لا يرى تاب الخير ga wanda yake tsoron Allah wala tunlamuna fatila Allah yake ba za a zalunce ku ba koda jiri da kwayar wannan fata ta jikin wannan dabino to shine wa yaqulu alladhina amanu laula nuzila sura zaka ji wanda suke imani suna cewa ya ubangiji dan me yasa baka saukar da sura ba sai ya yi kutum bai za unzila suratun muhkamatun Allah yake da aka saukar da sura kuma tabbatacciya wa zikra fi har kitab aka yi bayanin yaki a cikin da da'ikal ladina fi qulubihim marad sai kaga waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta ta munafiki yanzuruna ilayka suna kallon ka nazar al-maghfi alayhi min al-maut irin kallon wanda ya wato ya tuma ko kuma yake shekar mutuwa ya kusa mutuwa in mutum ya kusa mutuwa kaga ai ba shi da wani katabu to da an yi musu magana ya ce shi wannan munafukan sai mutum ya ce ne ke ya tsira wa annabi ne irin shi yanzu ba bai bada lafiya daga magana daga yin magana yanzu wai rashin lafiya ta kama shi shi ba zai iya komai ba kan ma a rubace shi da yaki bayan su ne masu cika baki a baya cewa ya kamata ta Abdullahi dan Karul kenan kaga lokacin da yakin ya fito ma aka mata dan da ya ce kar a ji idan aka fito yakin Uhud shi ya tsaya a baya sai ya zuga wasu ɗan uwan su yake kun ga muka fita matan mu wallahi gogware za su zama kuma yana cikin masu cika baki da na faɗa dan Karul da Annabi ya fito ma ya ji yake yara ba ya maki kirari kafin magana yaki ta zo amma da yaki ya zo wani ma insha Allah alladina amanu wayan hakan kafiri Allah yana kawo yaki ne irin cikin hikimominsa da fa'idodi dan Allah ya wari ya niza lahu khabita min al-khayyib dan awari tsaba da takwa dan da ba yaki da su dan zaluri sun ce wani ba za a gane su ba wallahi sai dai a kaka ji a haka da tuni yanzu za aka zo bayani ba ana bayani wata kila bai hukum mutum sai na Abubakar a farko sai mun fara faɗa sunansa domin yadda ya shige ki to shine Allah yake nazar al-mabti alayhi min al-maut fa aula lahu ai malamin su ce ana kaddarawa ai fa aula lahum al-iqab ko azabu ba abin da ya dace da su in ba azaba ba masu irin wannan dabi'a fa aula lahum al-iqab ba abin da ya dace da su in ba uquba ba wasu kuma malamin su ce wata fassara mai kyau fa aula lahum da'atun wa qawlun ma'ruf abin da ya fi dacewa da su shine da'atun wa Allah biyayya cewa annabi biyayya wa qaulun ma'ruf ma'ruf sannan su faɗi magana sananniya ta shari'a wannan fasara ba an kai kai ita ma malai sun kawo ko dai ka kaddara al'azab idan zaka tsaya fa aula lahum al'azab fa aula lahum al'ikab abin da yake ko al'uquba abin da yake dacewa da su wayannan munafikan shine azaba abin da yake dacewa da su shine ai musu hukuma in kuma kai wasulu ba aula lahum qaul ta'atu wa qaulun ma'ruf abin da yake dacewa da su shine su yi annabi biyayya cikin abin da yazo da shi su faɗi magana da da'a ita ma fasara ta yi sai Allah yake fa idza azama al-amru da zara wato an kulla al'amari wa idza wa jawrum fil amri ko ko kuma cewa amruhum jura bainahum fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah saboda haka idan kai jawara da su ko kuma al'amarin su jawara ji a tsakanin su amma da ka zantar da al'amari ba in dai annabi yake kaza za a ce kowa zai koma ya dogara ga Allah yanzu ba shawara yake nema ba yanke decision ne to shine fa idza azama al'amr da zara an yanke al'amari an ce kaza za a yi falau sadaqullaha da ce sun dakka da Allah madaukakin sarki la kana khairan lahum da hakan ya zama alkhairi a gare su maimakon jayayya ko kuma annabi ya faɗa shi rika kawo wani excuses wanda ba su da amfani sai Allah yake ni فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم الله مدوكتين تركيتي فهل عسيتم هو جوابا نعم الله مدوكتين تركيتي كارتاية أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم Allah ya ce ba la ataitum me kuke tsammani in ta wallaitu in kuka juya baya ba bayan an kira ku zuwa ga yaki ko kuma la'allakum shine ataitum wata kila ku in ta wallaitu mu kuka juya baya kuka ki mu da yaki in wato an jubti da fil ardi ba abin da za ku rika yi a banka da amma barna ba an ce ku fita yaki kun ki to abin da ya rage muku biya banka da sai barna kawai wato kaddi au arhamakum ku rika yayyanke zumuntar da take tsakanin Allah ya ce a tare da zumunta ko kuma kunki to ba su wannan dabi'ar ulaiikal ladina la'anahumullah duk wanda ya ci fita yaki kuma ya ce yayyanke zumunci Allah madaukakin sarki ya tsine musu albarka fa asammahum zannan ya kurumtar da su wa ba absarahum zannan Allah madaukakin sarki ya makantar da idanun anan malam ya kawo wato hadisai da yawa amma wato za mu kawo guda biyu kawai daga dangane da abin da ya shafi zumunci hadisi Abi Bakrata Nubay ibn al-Harith annabi yana cewa hadisi Imam Ahmad babu wani zunubi ahra an yu'ajjala an yu'ajjala lahu uqubatahu fid dunya ma ma yudda qabl shahidi fil akhirah min al-baghi wa qadi'ati rahim annabi yace babu wani zunubi da yafi dacewa da a gaggauto da hukumarsa a duniyar nan ayi ma ita a duniya duk abin da aka ajiye ma a lahira fiye da wato zalunci da yanke zumunci wayannan abubuwan guda biyu duk da abin da aka ajiye mutum a lahira kaga a lahira hawan sirati sai daga ji abin da zai baka karfin tsallake sirati akwai zumunci da amana wai da abubuwa su yi shine za su sa ka tsallake sirati to wanda yake yanke zumunci a duniya annabi yake da wani zunubi da za a gaggauto a duniya wato abubuwa biyu ne da da wani zunubi da za a gaggauto da hukumar da duk abin da yake na narko a lahira ba abin da yake abubuwa biyu zalunci zalincin nan kuma ya shafi kowa tsakanin shugabanni da talakawa tsakanin mai gida da yaronsa tsakanin mata da miji tsakanin kowa ba ko tsakanin kowa da kowa wannan zalunci duk ya shiga kaka dauka iya shugabanni ake ne kai da iyalin ka kana zaluntar su ya shiga kai da yaranka a kasuwa ko a shago ko a gurin aiki idan kana zaluntar su kai ma ka shiga mafi yawanci za ga masu wannan ɗabi'ar in dai Allah ya ara ma rayuwa kai da ake zalunta za ka karshen shi baya kyau idan shi gabanni ne suka gama zalunci da karshe za ga rayuwar su yadda take koma mara kyau an fahimta da kyau to wannan shine abin da ya kawo a hadisin to shine annabi yake zalunci da yake zumunta Abu Dawud da Tirmidhi ma sun fitar da wannan hadisin Imam Ahmad yana da hadisi daga Sauban har yau annabi alaihi salatu wasallam yana cewa duk wanda yake zuwa jinkirta mu kwanansa a duniya to rika ta da dalilin to amma fa jimincin na annabi yake laysa alwasil bil mukati ku sani cewa mai ramuwa ba shi ne ta da zumunci shine ta zo bari in je ya zo yana zuwa ni ma bari ne ba shi ne zumunci ba walakin alwasil allazi za ku ji arayhu wa sala wannan bukari ba ya kawo adabul mufrad cewa mai ta da zumunci shine wanda ya yanke ba kake bari je duba ga lafiyar sa kalau ko kuma kawai ka dau waya ka kira shi lafiya ku kwana biyu wannan shine zumunci amma tana zuwa ana zuwa yana zuwa bari in je ba shi yake kira zumuncin da ba ta kai ba abu ne mai kyau wala ku ne mai kyau wannan kaje ya zo din amma zumunci shine wanda ya yanke ba ka je ma shine zumunci ba shi da komai kuma bara a ji dan wani zaka ana yawan zuwa domin yana da abun hannu uban ka zo ba za ka dawo haka ba kaga wannan ba za a kira shi zumunci ba wannan da ba ta da komai wannan da ba shi da komai kana zuwa daidai da yadda kake zuwa gidan alajuwa ne daidai ne ko kuma a'a wato kawai duk da cewa akwai gaisuwa da neman iri to Allah yana duba zuciya in dai so kace ai ma shi kiran kwanaki to ga irin zumuncin da ake ba ne bi bane in ka je baka wani ba dan uwanka ne ka je baka amma ka sani cewa ba je ke tsara wannan ka goma jin da aka faɗa ba ba ji bane yalla yake ne أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم الله أمره في سلسلة أفلا يتدبرون القرآن شنك فلا تلك إن تدبرون القرآن با من شاء مغانا تدبرون القرآن يزمتو إن كان كامو كان هذه آية خاصة معناتها ya fi daɗi ƙur'ani in kana gane da yake faɗa wallahi ƙur'ani ya fi daɗi a nan to kuma in Allah bai ma wannan baiwa kana gane kwabo da kwabo ba sai zanto idan aka biya alƙur'anin ayoyin da za su fice ma kawai kaɗan ne limani ya zo ya yi sallah ayoyin da ya biya guda goma in sha Allah guda shida duk ka gane me suke faɗa sauran ma kana da sakon an fahimta da kyau ko a baka wannan mataki na biyu an zo a tadabburin ka da ka zo yanzu sai kai sai ka tuna wato za ka iya fassara ayoyi guda ayoyi goma guda biyu kawai ko uku shi ma tadabburi ne ba dai baka kawai ba a ba za ka iya fassara aya ko ɗaya ba amma ka ji an ce su fi Ibrahim wa Musa wannan abin da aka faɗa kawai kai ta tunanin annabi Musa ya sha wahala a gurin Fir'auna tadabburi ne tadabburi ne shine na jawa da wannan misalin kamar wanda ya karanti ya kalli fiye da bawa ne da na faɗe shi yanzu zaka gino da bawa a ciki cewa akwai shi a cikin jikin ko to ka ba aika nan gurin fiye da bawa kai yanzu aika nan gurin ta ana faɗar wani bin wanda ka san da wani da wani a ciki zaka iya hararo su da nan gurin jikin kai to ita ma tura da ta zo ka iya tuno wani abu a cikin shine ka dabburi mataki na karshe kenan tunanin da malamin ka ce in ka kasa wannan ba ko ko ka ji an ce fa damdama alaihi ko baka zan fasara ba ka san cewa lalle za a rugurguji wanda auta irin wayan abubuwan da ka ji kawai ka zo kai ka tunanin ka wutan nan ba akwai kaza tadabburi ne tadabburi ne an fahimta da kyau ko to saboda haka wannan shine abin da wato yake kawowa shine afala ya tadabbaruna alquran kin ba za su rika tadabburi kin ji ne a cikin alqurani ba am ala qulubil aqfalwa ko an sa mukullai an kukkulle zukatansu ne kace ranto baya tadabburi innal ladina taddu ala adbarihim lalle wanda suka biya suka yi ridda ala adbarihim akan bayan su shine wato abin da ake nufi da kalma gaba ɗaya ridda kawai irtaddu ala adbarihim wanda suka yi ridda ai fara kul imani wa raja'u ila al-kufri wanda suka bar imani suka koma cikin kafirci daidai take da ayoyin ta ma'ida ya yi wa ladina amanu man yartadda minkum ko man yartadda minkum a warke Allah ya cewa duk wanda ya yarda daga cikin ku fa sauka ya tin lahu bi qaumin an dini ko gabar da addinin sai ce fa sauka ya tin lahu bi qaumin da sanan Allah zai kawo wasu mutane yuhibbuhum suna suna san Allah wa yuhibbunahu Allah yana son su suna son sa adillatin alal mu'minin suna kankan da kai ga mu'mini a cikin mu'mini ba ta daga kai a izzatin alal kafirin suna buwaya in aka da kafirai ba ta nuna su kaskantattun mutane hijabin fi sabilillah suna fita yaki dan daukar kalmar Allah Allah yake wala ya yakhafuna lawmata lahi ba ta tsoron zargin mai zargi to da haka wannan ayi dai take da wacce cewa innal ladina taddu ala adbari ma dika wanda suke ridda suka bar addinin su min ba'di ma ta bayyana lahumul huda bayan shari'a ta bayyana a gare su ne ba mu a shaytanu sawwala lahu wane mutum cewa shaytan an zayyana lahu zalika wa hasanahu shi ya kawata musu wannan abin da yazo ya kawo musu na rida shine sawwala lahu wa amla lahu ai amla lahu shine jarrahu wa kada'u sannan kuma ya ruɗe su ya yaudare su shine wa amla lahu ba imla'i da kake gani na shifta ba a'a eh shifta ce da yazo ai da tekin ya rike musu kun ga gwara ku kaza ku bar kaza ai kaza kaza kamar yadda ta faru da mutanen mutanen annabi ta ba annabi Sulaiman mutanen sa ai kaga shi dan ne yu sawala lahu wa amlalahu shi zuwa yayi ma mutum to sai zai ce kun ga abin da yasa Sulaiman ya mulki garin nan gaba daya yace ai iyayenku da kakanninku suna da wani fahadi da hakimai da wasu sirrika da suke da shi ya kwaci kun san annabi Sulaiman da ya zo da wannan Yahuda ba wanda ya kuje Yahuda ya iya tsibba har yanzu kun fi kowa bokan Yahuda ba sun kware a wannan harkar wannan Sulaiman da ya zo duk sai ya kama su ya kwace wannan takaddun da suke amfani da shi sai ya sa a cikin wata akwati ta karfe aka je aka gurbi da ke kan yanzu sai ga ya musu yake ai abin da yasa yake mulkar aljanu da mutane da tsuntsaye yanzu sun rinjira ku zo mu je nuna muku ya janyo ziyara zuwa ya za a ta haƙe gurin ana buɗewa ciki sai ga takadduhin na iyayensu da kakannin suka ce to wayannan su ne to kaga su ma sawwala lau wa amla lau shi Allah ya saukar da wata ba ma ta tilin ya dole ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin la shayatin kafaru ne da yu'allimuna an-nasa sihra haka wani sai da mun suka kafir da Annabi Sulaiman bai kafir to mu abin da suka rika faɗa kenan to a ji shi ma kafiri ne kaza kaza kaza kalmomi marasa kyau shi ne zaka ga har a yanzu yanzu na wai hatimin Annabi Sulaiman ka san inda ka je ka kwa fito ina ga ba to saboda haka wannan shine to shine yake cewa wa amla lahum zalika bi annahum qalu aka ta tabbata ne saboda sun ce illazina karihu an ce ga waɗanda suka ma nazalallahu abinda Allah ya saukar ka nufi aukum fi ba'd al-amr suna cewa za mu muku biyayya a cikin wani bangare na al'amarin ya Allah yake wallahu ya'lamu israrahu a wata kira'ar wallahu ya'lamu asrarahu Allah ya san abubuwan da suka koyi Allah yana sani an saukar da kayan Allah madaukakin sarki daga gaba kun ili amma kuna biyayya ga wasu abubuwan da daban ya Allah yake Allah ya san me kuka koyi a cikin zukatanku ya Allah yake فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرموا رضوانه فأحبط أعمالهم Allah yake fa kaifa idza tawaffatuhumul malaika yaya lamarin zai zama lokacin da malaiku za su zo daukar rawukan yaya lamarin zai zama la yayin da malaiku za su zo daukar rawukan amma idan Allah yake walau tara'idu zalimuna fi gamaratil mawti wal malaikatu basidu aydihim walau tara'idu yatawaffal ladina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wannan tafsirin amfani kenan an gane ko Allah madaukakin sarki yake ya yanayin zai zama idan mala'iku suka zo dauka rayukan ya biribuna wujuhahu yayin da za su daura rayukan su masu sabo da kafirai ba zalim alim za su karba ba suna dukan su a fuska wa adbarahum da mazaunan su in mala'iku suka zo suna dukan suna ni koranka kuma sannan ran ya tarwace a jikin sa annabi yace za a cire hadisin bara'u bin azib za a cire ran kafiri yadda ka san ana wato taji taje gajin tunkiya mai yawan gaji wanda ya dunkule din nan bayan an dika haka za a kira ran amma mumin yadda ka san an kira gaji cikin manjaro haka annabi ya faɗa to saboda haka wannan shine to Allah madaukakin sarki yake za su rika dukan a fuska da kuma mazaunin me yasa za a yi musu haka amma ka tambaya sai Allah yake zali saboda bi annahu mutaba'u sun yi biyayya ga bi ma akhadallahu abin da yake fusata Allah wa karihu ridwanahu kuma suna kin yarda Allah madaukakin sarki ba ahbada amalan wannan shi ya janyo aka ruka ayyukan su gaba daya sai Allah yake أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أبغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم Allah madaukakin sarki yace am hasiban ladina fi qulubihim marad shin waɗanda wato da munafiki a cikin zukatan suna kuri da cewa ko suna tsammanin Allah ya kurije Allahu abganahu cewa Allah bai taba tona musu asiri ba Allah bai taɓa bayyana abubuwan da suka boye a cikin zukatansu na kiyayya ga mu'minai da kin musulunci ba ba za tsammanin haka mai da Allah ya jawa da adirijin su a cikin suratul tauba su suna tsammanin duk wannan abu da suka boye domin abdul shine al-haqq wal hasad kiyayya da hasada da suka boye a zukatansu Allah ba zai bayyana ta ba suna tsammanin haka Allah ya ce walau na ja'u da mun ga dama da mun so larai da ka da mun nuna ba su inji Allah madaukakin sarki da Allah ya ga dama da sai ya nuna wa annabi munafikai sai bayan daya su je ji amma duk da aka fada arabta hum bi simahu Allah yake zaka gane su da alamomin wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma'u li qawlihim ka'annahum wa minhum wa minhum wa minhum a cikin suratul tauba Allah da ba zai wallahi sai da muka yi tsammani za a fara kama suna saboda yadda ake kwatance kawai kawai za a zo kaga ko farar riga da baka hula sai a ce ya a daga cikin su akwai mai farar hula da kuma kaza ai gobe ka kuma sako wata an kuma fadar ta ai dole sai ka sha jinin jike ka wanda bai ka ce Allah sai da muka yi tsammani za a fara kama sura ɗaya bayan ɗaya saboda yadda Allah yake gaba da adirin shi to shi ne Allah yake za ka gane su da shi ma da alamomin su sannan wala ta'rifannahum fi lahnil qawl ya kuma ka gane shi wajen magana shi zai ƙara zama Allah shi ne mutum ya bayyana magana ta zuciya daban da ta ba shi ne Allah kaga munafurci kenan ko wai da kila lahum la tusidu fil ardi qalu inna wa nahnu ala innahum al mufsiduna duk wannan abubuwan da Allah ya ta faɗa a bakara cewa ga abin da yake faɗa a dini ga kuma wanda yake faɗa a ga wanda yake a zuciyarsa to shi ne Allah madaukakin sarki yake to wallahu ya'lamu a'malakum Allah yana sanar da ayyukanku sai Allah yake ne ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم Allah yake wala nabluwannakum muna rantsuwa sai mun jarrabe ku Allah baya barin a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yusyanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin kuna tsammanin a hasiban nasu mutane suna tsammanin an yutraku za mu kyale su za a kyale su an ya kulu amanna kawai saboda sun ce sun yi imani wa hum la yusiruna ba za a jarrabe su ba ai jarrabawa dole ne dole ne kowa da irin jarrabawarsa ko da yake musamman abin da ya shafi wani lokacin za ga ƴaƴa mata sai ka ga a cikin yaranka ga shi tana da ƴaƴa mata guda biyar amma duk sai Allah ya kawo wa kanana mazajen aure yayin da tana nan kuma maybe ta fi su kyau ta fi su nagarta amma ita mijin bai zo ba kullum ni irin wayannan abin da nake gaya musu shine sai ki duba sai kuma wata baiwa da Allah ya miki ne yanzu wacce da tayi auren yanzu ko diploma ba sai kin yi digiri sannan a karatun addini wata kila ta hadda alqur'ani ko ta samu wani kowa da ta jarabawa ita wannan ilimin da Allah ya baki ita ba ta ne kuma ita ma tana so sai kuma sai jinkirta sai ne baki wannan ba sai ana ki miji yanzu ba wai da an samu jahannam in kika matsa yanzu ne har kafa zai samu ba zan san wani hannu kowa iyaye su rika kwantarwa da ƴaƴan sa hankali in dai ba sakaci aka samu dan da yawa mata suna shiga damuwa irin wayannan matsalolin Allah sai ga wasu an matsa cewa ai kaza kaza kaza ai ba haka bane idan ba za ka da dama an sani wani ne yazo saboda ba shi da kuɗi a kore shi wannan da ban ku kalawa Allah sabon materialin jibi ba shi ba ba shi ba a'a wanda kawai mutum ya sa ta kame kanta ta yi komai amma Allah bai samu mutum yanzu ba to irin wayan abubuwan shi ya kamata ko da yake jaraba tana nan wala nabulu wannan kuma Allah ya rantsuwa yake sai ya jarrabe jaraba nan kuma kowa ne kar ku dauka wai mai karatu da mai jan baki wanda su kowa ma kun fahimta da kyau ko kowa jaraba ce ta kama shi domin har annaba da suka karanto ayoyi haddasi kowa da ta jarabawa kokari za ka yi kawai daga kashi jaraba duk wanda zai jaraba addu'a yake ya dage kuma ya za a yi fasu haka yake domin kada ka je daga jaraba kuma ka faɗa rana to shine Allah ya rantsuwa sai yayi jarabawa hatta da alamar mujahidi na alama la hace mun san Allah ya sani da ba tun kan ya halici kowa ya san munafiki ya san wanda yake daga gaskiya ya san dan wuta ya san dan aljanna a'a abin da ake nufi ya ce Allah ya bayyana ai wani iya wanda ba san su ba ba ma su san su shine da alamar mujahidi sai mun bayyana waɗanda suke mujahidai a cikin ku wasabirina da masu hakuri wa nablu akbarakum an gane ku sai Allah madaukakin sarki yake sannan kuma wato za mu jarrabi al'amuranku shi ne asibarakun kamar da wasu malaman suka fassara ya Allah ya ce إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وساقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم Allah ya ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta wasaddu an sabilillahi suka toshe mutane ga barin bin hanyar Allah madaukakin sarki wa saqo rasul sannan suka saba annabi alaihi salatu wassalam wannan dalilin ne ga Abdullahi dan Umar ya fata da ɗansa Bilal cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce la tamna'u ima Allah masajidallah shi ko Bilal ya zazo yana da wato jin na addini da ya gabata a lokacin ba ba irin matan mu ne yanzu da za ka ga sun yi shiga ya jiji wa ma jiji ba a'a dan wani abu ya gani kawai gaban yace wallahi la namna ahunna Allah ke nima da sa a wannan yanayin sai Allah da Umar yace ina cewa annabi ya ce kace wallahi ke kuma hana yace da jewa ba ni ba kai sai da suke shekaru ba ya kula saboda ya saba wa annabi duk da wasu malamai sun ce da kaje kafin ya bar duniya a cikin shirya an ji an ji da tsakanin ga ya tuba annabi ya ce kace haka yake kullum mutane abubuwan sai nan za a gane kaunarka da annabi ba cewa matsalar annabi ya kake daukar ta ba wai kusan zuciya ba sai annabi ai mun kawo wannan misalin an tafi Abdullahi da Abbas yana zaune ana tattaunawa a kan a ta aikin haji wasu na cewa aika masiri ya ji wasu na a ibrahim ya ji sai su wanda suke wannan maganar sai suka ce sai suka ce ai sai na Abubakar da sai na Umar sun ce kaza ya ji Abdullahi da Abbas ya miki yake yusufu an tarjila alaikum hijaratun min as-sama' أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر yace na rantsa da Allah saura kiris Allah ya saka muku wato ruwan duwatsu na azaba daga sama ina cewa Allah annabi ya ce kuna cewa Abubakar da Umar kirji haka yake mu anan kana fahimta wayan abubuwan tana za ga na su wato wata matan inda aka dosa ba wannan addinin wasa suke bi ai idan annabi ya riga ya kawo doka ta tsallake ta kowa kuma yawa domin shi aka aiko ma shi ake so kai wa biyayya shi ke nan kowa da ka gani kokarin biyayya yake gari shi ne kawai zama ta da abin da abdullahi ɗan wato abbas ya mai da martani kai ma amsa ce a gurin ka kodi to shi ne yake cewa allah maɗaukacin sarki ya ce wa ta ƙorafi da suka saba wa manzo ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم yake in ba ji ba ta bayyana lahumul huda bayan shiriya ta bayyana a gare su lan yadurru Allah shay'a ba za su fitar da Allah da komai ba wa sai yuhdidu a'malahum da sannan Allah zai rusa ayyukan su wanda suke kibin annabi alaihi salatu wasalam idan kai aikin ba wa kadinna ila ba al-dunya wa dunya ba ruwan Allah sai Allah yake يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار نعم فلن يغفر الله لهم نعم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم Allah ya ce ya ayyu allazina amanu ya ulanda suka bada gaskiya adiya Allah ku wa Allah biyayya wa adiya rasul sannan ku wa manzanta biyayya hadisi da wala tubdilu a'malakum kada ku bata ayyukanku Allah da wanzuwa ke so abu ko da yake kada ku bata ayyukan wannan aya ita ta sa mazhaban malikiya ce ganin ka fara nafila in dai ka fara nafila to karka yi ko diban ya jigo kai sauri da karasa a gurin malikiya ne dalilin sa Allah yake wala tuqidu a'malakum karku bata ayyukan su kuma su malamin ka ce aya nabi ya ce idan uqimatis salati fala salata illa al-maktuba kai kokari ne ka gani yadda za ka yi ka tsara ta sallaka gaba ta da ikama ana fara ikama Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah sallaka hayya da bata ruje ba ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala salat hayya da kana nan in kai sallama ka ja amma da to tarika mace salatu to amma sallama ko kai ko ba kai ba domin ila ila uqimatis salati fala salata aka fi kuma sai ka duba yadda malamai suke gwaran dalili malam fala salata ba kada wata sallah kika ce ba sai ka ji assalamu alaikum ba ba sai ka ana liman salatin na ji aka rika mace salati to yayi ba sallah ba kawai ka zo ka budi ba abin da suke ji kenan to yi ga ga mai hikima wanda ya san irin wannan ilimin da ya gani man ya shigo in dai ba yanzu ya fara ba in dai ba yanzu ya fara ba to za ga kokari yake kawai in ma da zai dogon sura yanzu ya gauri ya karasa shikenan ba doguwar addu'a a tayya kafin a kadi ka mace salati ya sallama ka in kai hadu da ladanan mu ɗan ƙwaya ƙwaya waɗanda suke abin nan ɗinsu da wuri da wuri zai karya ma sallah in kuma kace a kai malikiya kake bi wala tumtilu a amalakum kawai an ce kar ku bata ayyukan ku shikenan amma dai ka san ko ina kowanne da dalilin an gane ko to sai Allah ya ce innal ladina kafaru hakika wadanda suka kafirta wasaddu an sabilillahi suke soke mutane ga barin bin Allah madaukakin sarki ga barin bin hanyar Allah sun mabatu sannan suka mutu wa hum kuffarun suna kafirai balan yakira Allahu lahum Allah bai taba musu gafara ba sai Allah yake wa fala tahinu kada ku yi rauni ku musulmai wa tad'u ila salmi har ku zo ku rika neman me yake kiransa sulhu ku zo ku ce a zo a yi sulhu kar ku yi wannan wala taydu wa tad'u ila al-kalbi kasu rawi ya ku rika neman sulhu kun duk wanda ya nemi sulhu to ai ka ga ya gaji ya gaji ya bayar da zai kuma a can Allah ya ce wa in jana hu lisalmi fabna alaha wa tawakkal ala Allah an gane shine wala suka ce wannan aya ta gaba wata aka ce ba ta biya san cewa kai idan suka karkace zuwa ga sulhu su kafiran fajina kuma ku karkata kaga can su suka fara karkatowa nan kuma ku aka hana neman sulhu amma in sun zo ba cin karo in sun zo da kansu to ku yi sulhu kamar yadda aka yawo da biya za mu ji tafi ne zuwa an fahimta da kyau ko sulhu da biya in Allah ya ara mana lokaci to sai yake wajibu la alaula ku ne a sama har yau wallahu ma'akum Allah yana tare da ku walan yakirakum a'malakum ba zai taba yanke muku ayyukan ku ba sai Allah yake إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم الله مدعوك تنكالفية إنما الحياة الدنيا لعب ولهو ai faɗa kika ji kaɗai ita wannan rayuwar ta duniya ba komai ba ce la'ibun wasa ne wasa ne wasan ma walahawun da kuma wato sharhodiya gaba ɗaya rayuwar duniya nan haka take la'ibun walahawun wasa ne kuma wasan ba irin na yara yara za ga an kawo yaki yanzu da dandakuwa sabon yaki a hauka ai ta wasa wani ya hada gida wani ya kaza da an gama da yake ba ta more ba sai ga ta jara to irin wannan da kaga yara sun yi shi kamar rayuwar duniya kenan ba komai a cikin yake ta ga yara suna wannan wasan da an gama yanzu ana gama za a ce a rushe ta to haka duniya take haka duniya take to shine la'ibun walahu wa in tu'minu amma kuka yi imani da Allah wa tattaku kuka kiyaye Allah kuka ji tsoron sa yusi ku ujurakum zai ba ku ladan ku wala yasalukum amwalakum Allah baya tambaye ku dukiyoyin yace ku ba ki dukiyar dukiyar ba 40 ne aka baka a ci 40 aka ce ka kiro kashi sai ka ba bayan Allah shi ya baka to zai ce dau ɗaya da ya ga dama sai ce ka dau biyu bisa uku ka bayar ka rike ɗaya bisa uku ai ba naka bane amma sai ya ce cikin 40 dau ɗaya ka raba shi zai yake tuna ma yanzu wala yas'alukum amwalakum Allah baya roƙon ku dukiyoyin ku in ya yas'alukum ha in ma ya tashi roƙon naku to zaka ga kadan ne ko kuma in ya tashi roƙon ku bai yi ku Allah madaukakin sarki yana ce muku akan tambayar sabqalu durowa za ku za ku wallahi da cewa kai a bada 39 bisa 40 to zaka ga zaka ga da yawan mutane za su ce ba kudin ki bai kai da kaji ba duk yadda za a rufe cewa shi ba kudin zai kai ni saji ba sai dai kawai wanda yake ajiya a banki kadai ne zai gane cewa ne bi ko wanda gwamnati da mai karfi da take ganin account din kowa shi ne za a gane amma ba da haka ba da yawan wasu za su zauna sai bisa arba'in din ma wasu suna cewa sai yawa akwai wanda na ja faɗa a wannan majalisin mun ɗau kusan sati biyu ne ma bayani ya zo ya fito da ni daga gida amma bayani kan da aka gaba da kalje ce kai yake ji ba wannan kudin nake ba bani zaka ba ba wallahi ina ji da kan nan ba ayi ta ba Allah da kalje kurukuru ya ga wai ce kai ji ba wannan kudin yanzu kaza kaza kaza nake ba fa kudin duk wani wa'azi da za a yi duk wasu dabaru saboda ina ganin ba fulatani ne duk dabarun da za a yi wallahi sai da ne masa na faɗi wannan yau ya zo ba dabara haka wani lokacin da komai ta yi ya sha haka ta gaya masa cewa ka ga kaza kuma wannan mutanen asnabu wato mutanen da zaka ba ka je ka duba ma ɗan uwanka wanda su wallahi da kaljibi yake da kai shi boye yanzu wani Allah ba ya zaka nan ba sai zan ko da yake na zo irin ka wannan ayoyi ina tunan ina jira shi amma ba sai da yake ga sai da yake ga jaraba don wata da yi wani balaguro kudin ma da aka raba shi kamfani ta gani da kwata kudin shi ne problem din ai shi ko da yaje Allah na ta ne zai dauki ka bayar da ɗaya bisa arba'in talatin da taran ka cinye amma ka ce ba za ka bayar ba ai duk abin da Allah ya ma ka tantance haka bare kuwa yawa to shi ne yake cewa to um in ya tarku muwa bai sai kum inda za a tambaye ku ma ana ce wajen tambaya sai ka durowa za ku wa yukhrij azgarakum sai a fitar da abubuwan da kuka koyi na hikima da hasada shine wa yukhrij azgarakum kata da yake kada aliman lahu annabi ikrajil amwal ikrajil azgar cewa wajen fitar da dukiya akwai fitar da gilli mutum baya dora dora abu amma haka zai bayar shi za ka ce karka zo zakkan mutum yanzu ka ce bari siyo mar kaza a ba ruwa ai yanzu ala abu sai ake bari siyo mutum shinkafa ba wanda ya saka ba shi kudin sa in ma zuwa zai ja ya gwatsu bai da ya gwatsu ruwanka kai dai ba ka bayar ba in in yahuda suya ne ya dade bai ci ba fa yake so duk kyalen jiya da ya karasa ba ruwanka hakkin gani ba shi to shine wa yukhrij abdanakum sai Allah yake ni أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل na'am ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم Allah madaukakin sarki yake ha antum haula ha ku faɗa ka kudi ku din nan fir'auna ne tun biko fi sabilillah wa inna irin mutane ne ana kiran ku dan ku tiyar dan daukar kalmar Allah harka ce za a gaya ma ta Allah cewa uwa daga kaza hanyoyin aljanna wani lokacin masu kuɗi in ba wanda Allah ya yi wa gamdakatar ba kawai kuɗin ke tarawa amma abubuwan da za su yi na alkhairi kuma sai su zama mutu wato an shamake su da su an mutu shamake wasu sai an rika nutar da su cewa ga abu na alkhairi ya kamata a yi kaza idan ba su samu irin wannan ba zai gaza abubuwa da duk da za su samu aljanna su zo da su domin duk wanda yake da kuɗi ko wallahi ba kullum aljanna aka ɗauka aka bai kawai ya rage ina san ya ga dama ya riga a teku in ya ga dama ya rike abin sa kam kam amma duk wanda yake da dukiya to fa kullum aljanna ne a hannunsa in ya ga dama ya je buɗe ya shiga in ya ga dama ya karya ya shine kawai wannan dukiyar da ka gani a hannunka ba kullum aljanna ne za ka nemi shi za ta yi da Usman yau mutane kuncin kau kuna ji abubuwan da aka rika faɗa a kansa a tarihin sa saboda ne siyarwa ayyuka da alkhairi kuma kulluwar sa abu take har yanzu kun san cewa wakafin sai da Usman har yanzu akwai shi a Madina har yau ka je ka tambaya za a nuna ba wuraren da kuma har yanzu kuɗi yake bayarwa da rance da Allah har yanzu akwai wakafin sai da Usman a Madina babban guri manya-manyan gurare ne wanda wakafi ne tun yana raye aka za do aka da da rayu gurin har yanzu kudi yake ba wa harami har yanzu to irin wayan abubuwan in Allah ya hore ma in ba ba ka da wannan tunanin da ya kamata a yi wanda ka gamsu da su masu takawa da tsoron Allah da rashin san duniya sai ka rika tattauna da su a baka shawara cewa ya kamata a yi kaza a bar kaza shi tunda tunanin da ba na yarda kuɗi ba ne ko da yake shi wannan ya yana faɗa da abubuwa to yana nan da wato abubuwan da za a yi na alkhairi ba shi kawo kwakwalwarsa sai ka gaya ba har kai tunanin kai wannan bangare za ka iya tallafawa akwai shi to saboda haka Allah madaukakin sarki yake cikin ku akwai masu rowa marowata wa manya bukan amma duk wanda ya rowa fa inna ma yabkhalu an nafsi kansa yawa ina wanda muka faɗa yanzu ya hana kansa shiga aljanna ai ba babban marwaci wanda aka baki ba kullun aljanna yake shiga ya cutar da kansa wallahu al-ghani ku sani cewa kar ku ji Allah yana kai roƙon ku ku zo ku yi kaza ku dauka shi yake bukata a'a shi mawadaci ne wa antumul fuqara duk kudin ka kai talaka ne ku ne mabukata wa in daga wallau Allah ya ce in kuka ci wannan fadakarwar da aka yi na cewa ku zo ku taimaki addinin Allah kuka biya baya ya tabbatar kauman gairakum sai Allah ya kawo sai a daina yayin ka ga ga Allah ya kawo mataki dan cikin ka yanzu shine ne kudin in kasuwa ce yanzu biyu ake sai ake fadar da a kasuwar ko ba haka ake yi ba shekarun baya shekara ishirin baya wa yake tashi da a kokoi wa yake yi a tunga sai a ga ma wanda ke yi yanzu ba su bane wannan lokacin duk wanda ya ga harkar kasuwanci ya ga haka to sai Allah ya kawo ni kuna ji kuna gani wani ma za a ce ma yaron ta gobe da yanzu kuma da shi ake lokacin da aka zo harkar corona nan mutum biyar aka rika lissafi akan harkar kayan abincin nan shiga madara fulawa da waye mutum biyar ne kawai sun suka ce tayi sun suka ce a lokaci guda duk abin da suka faɗa su kaɗai ne wanda kafin corona ba zancen ta ake ba amma wannan lokacin su ne masu faɗa da wane da wane da wane da wane su kaɗai ne to shi ne Allah yake sai Allah ya kawo shi daban kai ka kike maka addinin Allah gaban ka Allah zai kawo ni ya canja da su gaira kun ba irin ku ba sun mala ya kuno amsala kuma Allah yake kuma ba za su taba zama irin ku ba to wannan shine karshen sura gurguje ba sai mun maimaita magana sunanta da saukarta ba abubuwa za mu faɗa guda hudu ko biyar kawai abubuwan da muka koya a wannan surar ta koyar da mu zaman lafiya tsakanin larabawa sannan cire hannun kuraishawa daga duk rikici da yaki da zai aku tsakanin wato musulunci da musulmai da kafirai sannan sura sai magana akan damar ya da dawa sannan sura sai magana akan cewa lallai musulunci ya ba wa jama'a damar shiga wato ya ba ya ba wa jama'a damar tattaunawa a gano bakin gari sannan kuma imamu zuhuri Allah ya masa rahama yana cewa ba taɓa samun buɗi da ya kuna sulhu da hudaybiya ba kamar yadda za mu bi wato nan gaba a surar gaba ina ga mutaya a nan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya ɗauki mu sarki ya je mana akwai rasuwa da aka yi makwacin Prof. Professor Abdulrahman Adam da Allah ya wa rasuwa Alhaji Umar wanda aka gani da Maliki Kawu ma'aikatan su haikan Allah ya masa rasuwa yau kwana uku kenan ko biyu yau kwana biyu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe maka Allah madaukakin sarki ya tafi kafa ya haɗa kan ƴaƴanka Allah madaukakin sarki ya ya sa wato sarkin da kuna akwai kuma wani da ya ba mu wasiyar addu'a shi ma sai da cikin kannansa ko yaya ne da za su yi jarabawa za a ɗauri gidan manaja mutum ko ku su biyar ne ke da kai takardun yake zuwa ga ga addu'a Allah madaukakin sarki ya tabbatar muku da alheri to muna roƙo Allah da kula da dawowa da ko mu zama ɗaukaka duwar da suke mana wasiya da addu'o'i na alheri Allah ka biya muku bukatu mara da lafiya gida da mutum Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon ganda Allah ka nuna mana gariya gariya ka ba mu ikon guje maka muna roƙo Allah da kula da dawowa da cibobin da maɗaukaka wanda suka sa a wuri a gaba da wannan dawo da kuwa a bayan nasa shiga na gaba ƴaƴanmu da yayi da kanne ga matasa Allah ka shirya mana Allah ka dora ta hanya wani rijiya muna roƙon Allah ya kiyaye da kyawawa ya so kun da wanda ka ka kai mana ka gani da ita lafiya kun san rayuwa da ake fama da shi Allah ka yawo al'ummar musulmi اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Thank you.